وسلامان على خير حلق الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار وتابين وتابيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى نقلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى نقوس الأقواسي قلوب الأقرابي فريد الدهري على الإدلاقي هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورد الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي واديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورد الله تعالى عن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتعد في نظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف بما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما na ɗari da talatin da biyu a cikin littafin shawar futi ta game da hullahu bi fadali wa rahmati wa askina min bari بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحر محبته جاء من طلق كان بنتك كو ومنها yana daga cikin abin da Allah ya yi wa shehu annahu lamma wasanna arda bincika lokacin da suka je gari wanda ake kira bincika wasu abadu man la hayra fihi sai shafi ɗari uku da talatin da biyu da sittin da biyu ɗari uku da sittin da biyu shi ne a sama bincika. Man lahira fihi wanda ba shi da alhairi, fil ifsad baini wa baina sulaniya, sai ni mai haɗa fitina a tsakanina da sarkin garin. Wa hafa jami'i man ma'ana min al'ikhwani, duk wanda suke tare da ni daga cikin ‘yan uwa sai suka tsorata saboda wannan fitinan. wata ya kana man kana sakinan fiha wanda yake cikin garin su kuma suka yi ƙini ala adamin najatina inda har har aka haɗa to da za yi umarni a halakar da su ra'a babu ikhwani shahsan daga cikin sai wani ya ga mutum jamilu surati mai kyan sura ya ƙulu lahu yana faɗa masa a rasalani shehu ila talmizi umara shehu tijjani ya aike ni ne zuwa ga almajirinsa umaru umaru futi wa ƙalali ya ce mun ƙullahu ka gaya masa ana ma'ahu shehu tijjani ya ce masa ina tare da shi fala ya haf min kulli ba'sin kada ji tsoro ta kowane na duk wani damuwa bayanan dariqatahu hanyar da yake kai dariqus salamati hanya ce ta tsira bai za an fari la yasibu hashewun ba wani abin da zai iya samun sa balai cutar da shi kaga an masa bushara kenan saboda yana cikin garari an fitar da shi ha yana daga cikin abin da ya faru anna umma ahmada alkabir yar mahaifiyan Ahmadul Kabir asabaha waje'ul badani ciwon ciki ya same ta wa qad akhadhat minni dariqatan ya ta karbi dariqa a gare ni wa askara da zikirinta dariqan tijaniya kenan shi matarsa ne yar shehu Muhammad Bello ne fasarar tunadi sai ta kasance saboda ciwon cikin tana kira watastagisu tana neman taimako bi abdulkadir jilani da shawa abdulkadir jilani wata ƙulu tana cewa ya abdulkadir ya abdulkadir al'adatiha a yanayin yadda take da bakadiriya ce al'adatiya ƙabla an ta kuna tijjaniyatan tun kafin ta zama ba tijjaniya fa haza hannu asu sai gengedi ya kama ta wasa mai ta ƙa'ilan ya ƙulu sai ta ji mai magana yana faɗi dai abdulkadiri ba sai kin kira abdulkadiri ba walakin ƙudiya ahmad tijjani fice ya ahmad tijjani فإن الله يؤاتيك وبنجي زي باكي لافيا فقالت ذلك sai ta faɗi haka ufiyat min sa'atiha a wannan lokacin ta warke to rikicin maganar mutanen su in ka kira annabi ma tashin hankali ne yawa to to balle ka ce Allah kai min dan annabi Muhammadu ko amma kuma ikon Allah gashi ba ma manzo Allah ba ana yi dan mutane mutane haka ga abu guda uku Abdullahi bin Umara Abdullahi bin Abbasin ya ji ciwo, da kyare ke tafiya, sai na ya shitaki yana ya kai ƙaran halin da yake ci, sai manzala ce, Uskur a habban nasu ilaika, Uskur a habban nasu ilaika. ka ambaci a cikin mutane wanda ka fi so sai ce ya muhammada sai kira sunan mazalla faka annama nushdat min al-iqali kaman an cire kaya faka annama nushdat min al-iqali wannan dai kenan kuma yana cikin asaibul wabil na ibn alƙayyin jauriya sannan na biyu manzala sallallahu alaihi sallama ya ce idan mutum ya shiga daji in ya shiga daji idan ya rikice a dajin ya ɓace ya rasa mafita
نعم نعم
نعم ka ga ba je to sai wani ya ce maka ƙarya ne To wannan shi ne damuwa. Idan kana cikin daji ka ɓace, sai ka ce, A inuniya rijalalla so uku, ya rijalalla ko a gisuniya rijalalla, eh ko a inuni ko a gisuni ya rijalalla. ka faɗa su uku duk hanyar da ka ɗauka Allah sai ya fita da kai sai ce manzala ya ce a cikin daji akwai bayan allah da ba ka ganin su to sai sun tallafa ka sun yi masiti ba dai ka fada a cikin bala'i ba eh sai sun fitar da kai ka faɗi haka kawai ba annabi ba to ashe wanda wanda yake da wannan tsarin ashe shi yasa muka zo muna cewa ya shehu tijjani ba ya shehu tijjani ka yi mana ba ne a'a Allah ya mana ne dan kai shi ne mana Allah ya mana ne dan kai domin rijalullahi da aka faɗa ai ba su ne suke yi ba a Allah yana yi don su ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ba shi yake ba Allah yana yi ne don shi wannan shi ne to su sai su keka shi su ce a dole kawai ka yi shirka to wannan shi yasa bambancinmu da tafiya da su ya kai sama da ƙasa eh sai shekara talatin abinda muke magana tukuna suke ganewa kuma duka shi a cikin littafinsu duka shi a cikin littafinsu to wannan shi ne Allah kiyaye wamin ha yana daga ciki royal imam al'adil akwai mafarki na liman al'adil al'alim al'amil malami mai aiki da iliminsa alwaliyul fadili waliyi fadilun amirul muminin muhammad balla shine sai shehu muhammad bello rahmatullahi alaihi allati katabaha wanda ya rubuta wa wa raniha ya nuna mun kuma bayan ya rubuta ya nuna mun wa nassa nassin wannan wasiƙan alhamdulillah wa sallallahu ta'ala ala man la nabiya badahu fai ne ra'aitu fi mayaran na'imu da ya ce ni in ji sho marulfu amin sho marulfuti mahman bello ya nuna masa fai ne ra'aitu na gani fi ma yaran na'imu cikin abin da mai bacci yake gani lailatul safti daren ranar asabar rabi ashara min shahr rabi'ul ula sha ɗaya ga wata rabi'ul ula sanatin ihda wa hamsina mai wa mi'ataini wa alfun dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin da ɗaya hijiriya annabawiya ala sahiba a falar salatu wa salam ya gani a bacci anna ƙudubal maktum shine ƙudubul maktumi shehu tijani kenan o barzahul maktumi barzahi abin ɓoyewa wa khatimul auliya'i khatimul auliya a shekha tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ana bihi shehu tijani kaddama baladana ya zo garinmu a ranan Muhammad Bello ne ɗan Shehu Usman Fodiyo ya ga mafarkin zuwan Shehu Tijjani cikin garin Sokoto. Allah ya yi. Sai ya ce, wa a hara'an nasu ilai sai mutane suka jawo ilai a fawajan shine a hara'a. wala ma wasaltu ilaihi lokacin da na zo wajensa wajattu inda hulfalihi sai na ga a gurinsa akwai alfalihi shine wato yabo ne shabun falihun kamar mutum mai albarka shine wa asayidin rafi shugaba wanda yake cin riba umaru bin sa'idi ka'idan Umaru bin Sa'id shine Umarul Futi yana gurin shine a tsaye waho ya ƙulu lahu yana ce masa inna ahala hazal qudur mutanen wannan yankin la yastafiduna ilman ila ilmihim ba sa fa'idantuwan ilimi zuwa ga ilimin da suke da shi ba ba sa bukata wato ilimin da yake suna da ilimi shautiya ne yake gaya musu eh suna da ilimi eh suna da iliminsu ai ashe na duba na na je na karatun wannan littafin ashe shawon marul futi da shawon muhammadin bello 'ya'yan baffanni wallahi kuma ba dan su ba ƙadiriya shi shawon marul futi usman ba ƙadiri shi kuma shawon marul futi ba ne ce ba don su ba da kristoci sun mamaye ƙasar Najeriya gaba gida saboda wayannan guda biyu. Su ne. Amma ba a sani ba. Jiya nake karantawa na ce, duk garin da suka sauka da komai da komai da kowa Allah ya yi kuma ‘ya'yan bafanni ne. Wa, Umar Futi ai shi almajirin duk mutanen Futi Toro ne ba. Ka fahimta? ‘Ya'yan bafanni ne daga sama. shi shau umar rufuti shekaransa saba'in a duniya ya rasu shau usman dan fodiyo kuma sai yaushe ne ma a shi shekarun mu ɗaya da shi shekaran 63 ne ya rasu shekaran mazalla shi kuma shau tijani shekara 80 ya yi to haka abubuwan suke ba don su ba ba don wa'annan guda domin ba wanda suka zuba musulunci a da fitowar addinin musulunci ta ruwa da Allah ya kiyaye kuma duk yawancin fulani nan yawanci zuriyan annan muhammadu ne ɓangaren sai da fadima domin sun kasa gida goma sha ɗaya ne kasansu gida goma sha ɗaya suka ɗaya suka kasa a cikin wannan littafin ɓangare kaza da ɓangare kaza da ɓangare kaza da ɓangare kaza da ɓangare kaza gida goma sha ɗaya wane da wane yadda aka yi aka zo aka shigo kuma tun hijira na ɗari da sittin da hudu tun hijira 164 Allah wani lokaci mutane ba su da tarihi ba su sani ba kuma ba su san ba su sani ba shi tarihi ba dole ba ne amma kuma dole sai da shi. Eh, ba dole ba ne, amma kuma dole sai da shi. Saboda in baya nan ba yadda za ka yi ka hallale waɗansu babul mashakil. Kultu sai ce, wal ƙa'idu naibu sultan shi wanda yake tsayen shine na'ibin sarki su ne bi zalika an ambace shi li'annahu yaqudu min ilal umuri domin yana jan su ne zuwa ga al'amara allati yuradu minhum fi'laha wanda ake neman su su dinga aikatawa wa yaqudu yana jan su ne an umuri allati yatalibu minha tarka yajasu akan al'amara wanda ake neman su bari su bari wa haza to wannan huwa al-khalifatu shine halifa na shine halifan shautu jani kenan sun makala muhammad bello sai Muhammad Bello ya ce a cikin wannan wasiƙa fa fakultu li sheikh sai na ce wa shehu tijani ba da ma sallamtu alaihi ba na masa sallama ce ilam ka sani ani min ahababika ni ina daga cikin masoyanka wa ina ma ahabbtuka lillahi ta'ala la li sababin wala li illatin ina son ka ne saboda Allah ba dan sababi ba ba dan wani abu ba bal wa ba al ilahiyan walhamdulillah wannan tsari ne na Allah alhamdulillah وكنت رأيت ذكر الخاتم الأولياء خاتم الأولياء يا كسنتنا جنن خاتم الأولياء من كلام الخواس daga maganan Aliyu Khawas yace na ga maganan Khatamul Auliyayi a maganan Aliyu Khawas shine shehun sha'arani faƙala ya ce kada arabtuhu na san shi au ra'aitu zikirahu ko na ga ambatan shi fil lawaqi al'anwari cikin lawaqi al'anwari faƙala ya ce kad arabtahu ka san shi sun maƙultu sai na ce kada samitu min shekhana na ji daga bakin shehinmu annahu ittaqa ma'aka ya gamu da kai fi janibi darihi bidugal a kusa da ya wato ya ya ji shau Muhammad Bello shau Usman dan Fodio ya ce ya ga shau shau Ahmad Tijani eh bidugal wani guri ne gari ne na ai shi ai ya ce ƙasami tumin shekhana shehu usman dan fodiyo kenan na ji shehu usman dan fodiyo ya ce innahu iltaqa ma'aka ya gamu da kai fi janibi darihi bi dagul to a gefen gidansa a dagul wannan gari ne garin shehu usman dan fodiyo ne eh wa shartu ila nahiyati shimali sai nuni zuwa ga wa sharat ila nahiyati shimali sai nuna mun ta bangaren can fasaka tamaliyan sai shiru sun makala sai ce hatta sokoto ya ce har zuwa sokoto eh har zuwa sokoto ana amartu bi katbi bi sadi ni ne na ce a rubuta ta da sadi eh eh ba da sinin ba eh shehu tijani shi ne ya sa a rubuta sunan sokoto da sadi sun makultu sai na ce inni uridu minka kama shahidtuka huna to ni ma ina ina so a gurinka kamar yadda na ganka anan an ashhaduka fil jannati ganka a cikin gidan aljanna fa zakartu hadhihi al kalimati salasa marratin sai na faɗi wannan kalma so uku bi jami'i himmatin bi jam'i himmatin kaga da na tattara himmata ina son mu game da shehu tijani a gidan aljanna har so uku fada ali bi zalika sai masa addu'a yace salasa maratin shi ma masa addu'a so uku wa fi akhiriha a ƙarshe samitu ya kulu sai naji yana cewa baha ba sai yace wala'allahu qala yasin sun makala swat wala'allahu kala hemin sun makala ƙaf sun mamadaitu ila mahalli sannan sai na koma gurina bi ƙasadin ruju'i ilai ina nufin zan dawo wajensa fa ba asa ilayya sai turo mun an ab'as lahu daqiqan habbal fajali ya turo masa habul fajal magani ne liddawa yi saboda saboda magani wa zahabtu ila talabu ila talabi hajati sai na je ina neman in biya masa bukatansa fanta bahatu sai na farka walillahi alhamdu fil ula wal akhirati wassalam tsakanin Muhammad Bello da Shehu Tijani da da Shehu Tijani da kuma Shehu Usman Dan Fodiyo to wannan me zaka iya faɗa wannan abun yadda mutane suka kasa kullun na na yi magana shan kawo lokacin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo nan garin sai shehu adamu azari shaibatul hamdi ya karantar da mahaifin shehu gibrima domin ya kai shekara kusan 160 a duniya kuma shine malamin halifa sunusi eh a Kano cewa Adamu Azare Badamagi gare shine mai bakar mai bakin rigancan to sai cewa shehi namu ranar zuwan shehu Ibrahim sai ce Malam Ibrahim ka je ka nemo mun fura, ina son fura. Ka nemo mun fura, sai shehi ya ce, sai na shiru, sai ya ce, ko na ɗora ma nauyi ko? Ya ce, to, ka yi haƙuri. ka san malam mai babban allo babansu ya ce almajiri na ne ji shau adama zare ka san malam mai babban allo almajiri na ne amma karkace na damika da zan iya sa shi misali sai shi ya ce shi kuma tunaninsa bai da kuɗi. Shiru ɗin da ya yi bai da kuɗi ne. Shikenan sai ya dawo gida, da ya dawo gida sai ya shiga ɗaki, sai yana bincike. Irin, kasan malamai suna je irin sauran nan kuɗi a aje ko a littafi ko a wani guri haka, ko ni na tsuntuwa a yanzu haka. saboda wani lokaci na ga sai ajiye kuɗin a cikin littafi haka shikenan yana cikin bincike kawai sai ji motsi a bayansa yana waiwayawa sai ga shautu jani shi ne ganinsa da shautu jani na farko sai ya ce a ta'arifu ni ka san ni sai ce a ban san ka ba sai ce wulittu bi aina ma bi wa kabari fifas yanda wulittu bi aina ma bi an haife ni aina ma bi amma kabari na yana fas sai gane shirtu zani shikenan sai ya bace ya ce ran da ya fara ganin shikenan ya ce akan hidiman fura To haka abubuwan suke gudana, sai Allah ya nuna maka abun kuma ka shafa ne a fili ba wai bacci ba yana tsaye yana bincike. So, haka waƙe, shi ake kira waƙiyat. Wani abu, abu ne wanda yake fararru, abu ne wanda yake in mutum ba hanyarsa ba ne kullum na yawan magana to ya dinga yin shiru kawai ya bar wanda su hanyar su ne shikenan Allah kiyaye qultu sai ce summa innahu rahmatullahi ta'ala alaina wa alaihi Allah ya masu rahama da mu da su. Mala'inan kabiran sai cika ƙoƙo bihubbil fajali da wannan maganin wa ta biyi ilayya. Shi kuma shehu mamun bello sai kawo mashi tun da ya farka shehu tijjani ya sa shi aiki. yana farkawa sai ebo to ai ka san can dama ya ce shi halifansa ne wal qa'idun na'ibu sultani shine sai ya ce wa ta bi ilayya sai kamun wa qala li sai ce husma amarani she haka bi itiyani ka riƙe abin da shehin ka ya hore ni dan zo masa da shi lahu wajensa li'annaka halifatahu wa na'ibahu domin kai ne halifarsa kuma kai ne na'ibin Lalla wannan karatu a wajen ‘yan izala sunansa shirme, haka da su ce, shirme sunansa, to kuma abin za ka ga me gaskiyansa za mu zo kan hadisu da nassin ƙurani ga yadda abin yake ga yadda abin yake saboda in kana ganin kaman ka kama ne to karanka bai kamu ba a wargaji kake wamin ha yana daga ciki anni hasala ligamun shadidun akwai wani lokaci bakin ciki ya kama ni mai tsanani wa huzunun lima asaba ni da fushi saboda abin da ya same ni wara aitu fi ma yaran na'imu sai na gani cikin abin da mai bacci ke gani lailatul khamisi daren alhamis asalisa min shahar lahi ramadan uku ga watan watan Allah ramadana am shekara na ɗamun bushira ɗamun bushira dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya shi ne ɗamun bushira dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya Hala sahibu a fadalu salatu azkar salam, sha Hassan. na ga wani mutum ya kudu yana cewa inni ra'aitu qudbal maktumi na ga qudbal maktumi ubar zahul maktum barzahi abun cikawa a Sheikh Ahmad At-Tijani Sheikh Ahmad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu wala allahu qala li kaman ya ce mun inna sheha radiyallahu ta'ala anhu shehu kala ya ce ina wuja a liruwe cika ya zo ne don ya ganka wale ya zila an kama an tafihi min alhumumi don ya gusar maka abin da ya same ka na daga bakin ciki walakin nahu sai dai shi ya bi izalati sahari sihiri ya fara da kawar maka da sihirin da aka yi maka eh allazi saharuka bihi wanda suka yi maka wa kullu amrin tadkhulu fihi da duk wani abin da ka shiga ciki fadkhul fihi bi bi sunnati ko ka shige ka shige shi da sunna fayin kulta idan ka ce kada akasarta alaina min almanamat ka yawaita mana magana akan bacci komai sai ka ce an gani a bacci an gani a bacci an gani a bacci na ce shi ne izala take magana ba a yadda ba to ga dalilai kultu sai mu ce maka ilam ya ahi ka sani ya dan uwa annahu la ya'taridu alaina fi iradiha la ya'taridu babu wanda zai yi itiradi alaina fi iradiha cikin kawo wannan illa man la khalaqa lahu fil ilmi sai mutumin da bashi da rabo cikin ilimi wal ma'rifati da sani liwujuhin ta fuskoki daban-daban ahaduha ɗaya daga ciki annallah qad asbata ru'ya alhasanata fi kitabihi ubangiji ya tabbatar da mafarki mai kyau a cikin qur'ani wa asbata rasulullahi fi sunnati manzala ya tabbatar da mafarki mai kyau cikin sunna amal kitabu a qur'ani fa qawlu subhanahu wata'ala shine fadin Allah ala ku sani inna auliya Allahi su waliyan Allah la khawfun alaihim ba sa tsoro wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki allazina amanu wanda suka yi imani wa kanu yattaquna suka zamo suna tsoron Allah lahumul bushra to muna da bisharan da za mu dinga nuna musu a cikin baccinsu shine fi hayati duniya wa fil akhirati da rayuwarsu na duniya da lahira to bushara ne bushara ne eh bushara ne duk abin da zai faru to bushara ake musu kaga ashe ganin manzo Allah bushara ne eh bushara ne eh kuma zan fito da komi da komi a ciki insha Allah qala fi lubab tawili ya fada cikin lubab tawil ikhtalafu fi hadhihi al-bushara an yi sabani cikin wannan bushara farawa an ubadata bin samitin an rawato daga ubadata dan samitin qala saltu rasulullahi na tambaye manzo Allah an qauli ta'ala da fadinsa lahumul bushra za ku samu bishara fi hayatun duniya a rayuwar duniya. Wahiyar ƙala sai ce, hiya ru'uya a saliha, ita ce ru'uya ta gari yara hal muminu autura lahu, abinda mumini yara hal muminu ko mumini ya gani autura lahu ko a gani a kan shi. shine riwayan ubadata bin saminti akhrajahu turmizi imam turmizi ya fito da shi wa qala fi siraj al munir amma al bushra amma shi bushara fa fusirat bi asha'in an fasaranta shi bi asha'in minha arruya salih shine ruya na salihi وقد فسرها بهذا التفسير wani ya fasaranta da wannan tafsiri min al-mufassirina daga cikin masu tafsiri ma la yuhsa wanda ba su da adadi wanda haka suka gane aka fasaranta wa masunnatu amma sunnata manzala fa qarra wal bukhari buhari ya rawaito wa muslim an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzala ce idza qaruba zamanu lam takat ru'yal mu'min takzab eh idza qaruba zamanu idan kiyama ta kusato eh in kiyama ta kusato shine zamanin lan takat ru'yal mu'min takzabu yana da wahala mumini ya yi ru'uya kuma ru'uya ta zama ta ƙarya ce. Lantakat, ka gani? Zai yi wuya, mumini ya yi ru'uya, kuma ru'uya ta zama ƙarya ce. Ru'uyar muminu, ru'uyar mumini, juzu'an min sittin min sittatin wa arba'ina juz'a min an-nubuwati ruwayan mumini yanki ɗaya ne daga cikin yanki arba'in da hudu da shida na daga na daga annabta annabta ne a cikin kashi arba'in da shida aka ɗauko ɗaya aka manna mana a ruya to warawar muslim muslim ya rato daga abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo ce lam yabqa ba'di minan nubuwati babu abin da zai saura bayana na daga annabta illa al-mubashshirat sai dai busharori ila sai aka ce wa mal mubashshiratu ya rasulullahi menene mubashshiran kala sai ce a ru'ya salihatu ru'yan da ake gani a cikin bacci to yaya akwai wanda zai ture to haka ake shan wahala domin mazala annabtansa da ruya ya fara da ruya ya fara warwan nisa'i nasa'i ya rauto an أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستارة مازال يا ياي وني ما في والناس صفوفا خلف أبي بكر mutane sun yi sahu a bayan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu fa qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna lan yabqa min al-mubashshiratin nubuwati babu abin da ya saura daga cikin mubashshiratin nubuwati abubuwa na bisharan annabta illa ru'ya saliha sai dai ru'ya saliha yara hal muslimu aw tura lahu musulmi ya gani ko a gani masa وروى الترمذي عن عبادة بن سامت إمام الترمذي يروته دغ عبادة بن سامت قال رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله ناتم بي منزان الله عن قوله تعالى فدنسا لهم البشرى في حياة الدنيا أنا da bishara cikin rayuwa ta duniya kala sai ce hiya ru'ya salihatu shine ru'e saliha yara hal muminu aw tura lahu shine mumini ya gani ko a gani masa warawa an rajuli min ahli misra an rawato daga wani mutum daga cikin mutanen misra kala yace saltu abad dardai na tambaye abu dardai ana hazil aya akan wannan aya lahumul bushra fi hayatid dunya akwai bushara cikin rayuwar duniya wanda ake nunawa kala yace ce ma sa'alani anha ahadan mun sa'altu rasulullahi gairaka ba wanda ya tambaye ni tunda na tambaye manzo Allah kai ne na farko munzu anzal anzalat anzal unzilat tunda aka saukar hiyar ru'ya salihatu shine ru'ya saliha yara hal muslimu aw tura lahu shine musulmi ya gani ko a gani masa qala tirmizi imam tirmizi ya ce hadisun hasanun hadisi ne mai kyau ubi sirajul munir asirajul munir qala ce zahab zahabatun nubuwatu annabta ya tafi wa baqiyatul mubashirat abinda ya saura shine a nuna maka a yi maka bushara wa ƙala sai aka ce a ruya salih min Allah ruya salihi daga Allah ne wal hilmu min shaitan shi kuma mafarki na daga shaitan ne bambancin ruya daban hilmu daban me wasaniha na biyu annan mara annabiya sallallahu alaihi wasallam fin naumi duk wanda ya ga manzon Allah cikin bacci furuyahu haqqun ganin da yi gaskiya ne li'anna shaytana la yatasawwara bi suratihi baya surantuwa da surarsa eh rawal bukhari wa muslim وابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام duk wanda ya gani a cikin bacci fa sai ya rani fili ya kazaci zai iya gani na a fili eh fa sai ya rani fili ya kazaci zai iya gani na a fili to kaga wannan shine ƙarin shan wahalan 'yan izala da wahabiyawa gaba ɗaya sai suka ce a lahira ne. To shi kuma bushara, bushara ne, in a lahira ne, to da kafiri da mumini da fasiki da ɗan daudu da ɗan iska kowa zai ga annabi a lahira. To wannan kuma bushara ake ma mutum. Tun da bushara ne, kenan haka ne? Ba haka ba ne. fi hayatina ad-dunawiyya rayuwar mu ta duniya ne eh shine gaskiyar lamari kawai to izala sai ta ce bata yadda ba to ku je ba ku yadda ba sai ya hana a ganshi kun ya toshe kofan musiya ba sai dai a faɗa ka ce baka yarda ba sai zamo wal yawma zil lil mukazzibina abinda zai biyo ma baya kenan azaba ta tabbata ga mai ƙaryatawa ba wailin yau mai zillil musaddiki na ba ne a wailin yau mai zillil mukazzibi na ne azaba ta tabbata ga wanda yake ƙaryatawa amma ba azaba ta tabbata ga mai gaskatawa ba wa akhraja tabarani ko filagazo wala ta masul shaidanu bi shaidan baya taba zama yayi kwatanci da ni wa kharaja dawarani mislahu min hadisi daga hadis malik bin abdullah da hadis malik bin abdullah wa min hadis abi bakrata wa kharaj darani mislahu da imam darani ya fito da hadisi kamansa min hadisi qatadata daga hadisin qatada warawal bukhari annahu qala sallallahu alaihi wasallama annahu sallallahu alaihi wasallama qala manzala ce man ra'ani fil manami duk wanda ya gani cikin bacci fa qarra'ani ya gani fa inna shaytanu fa inna shaytana la yatamassalubi shaydan baya kama da ni wa kazalika shehu sadiqu haka nan shehi sadiqun fi muhabbatillah wa rasulihi shi ma haka yake eh qala zainuddin al-khawafi zainuddin al-khawafi ya fada fil wasayil qudsiyyati a cikin wasayil qudsiyyati wa shaydanu shi shaydan yaji ala surati salina kasiran yana zuwa a suran salihan mutane da yawa wala ya ƙadiru ala tamsili bi surati rasulullahi bai isa ya kwatanta sura irin ta manzo Allah ya zo a wannan suran ba qala alayhi salam manzo Allah ya ce man ra'ani fil manami wanda ya gani cikin bacci fa qara'ani ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi shedan baya kama da ni wala yatasawwaru shedan shaidan baya surantuwa idza kana shaykhan tabi'an linnabi idan shayin ya zamo yana bin manzala na'atan bi na'atin to in ka gan shi ma shaidan baya ya shiga saboda surarsa shayin ya shiga suran annabi Muhammadu ba za ba za shaidan baya ya kusantansa eh masu nan ya zamo yana da izini bil irshadi na daga irshadi min shehi daga shehinsa almazunun hakaza ma yana da izini ila hadaratu rasulullahi har zuwa hadaran manzo Allah wato wani ya bashi wani ya bashi shi kuma yayi tamasuli ga baki daya ya kare annabi Muhammadu to ba yadda za a yi ayi kwatanci shedan ya shige shi ba zai yi ba wasalisa na uku anna sadatina shugabanninmu wa'imatina shugabanninmu qad asbatu qabulaha sun yadda da wannan magana min Allah daga wajen Allah ta'ala ta'ala Abdullahi al-Khayyad Abdullahi al-Khayyad ya fada fi fatahul fi fatahul mubin a cikin fatahul mubin na mu tsaya nan saboda haka in mutum ya duba insha Allah ko mutum ya yadda ko kare ya yadda haka Allah yake yin lamarinsa kuma haka abin yake tafiya. Allah ka fahimtar da mu albarka annabi. Amin. Allah ka ba mu nasara ka datar da mu. Rashin sani baya zama ilimi. Jahilci ba ilimi ba ne. jahilci harigido ne kawai amma mutum ya tsaya kan abin da ya sani shine ake nufi Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ilimi mai albarka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima gulik wal khatim lima sabaq ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من قدر العظيم صلاة تملا الأزل والأبد الزمن ما كان مضروبة في كل عدد بعد ما في الإمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Now, now, now, now, now, now,